نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna hudu ga watan rajab hira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan sha biyu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin kitabul itqi wani hadisi muka zaya kan shi umar ya ce wa alibni umara rabiyallahu ta'ala anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'taqa shirkan lahu duk wanda ya yanta tarayyar da ke gare shi fi abdin a cikin bawa bawa ne ba na mutum ɗaya ba na mutum biyu ko uku ko hudu suna tarayya a wurin mallakar shi to duk wanda ya yanta raban shi a cikin wannan bawa ɗin shine shirkan lahu man ataka shirkan duk wanda ya yanta tarayya shi fi abdin a cikin bawa wa kana lahu sai ya kasance yana da kudi yablughu thaman al-abdi kudin ya kai wato kimar bawa kuma qimata adlin sai a kimanta shi kima ta daidai muna ganewa ko duk wanda ya yanta bawa ko ya yanta rabon da ke gare ku bi ke da bawa sai ka ce kai rabanka ka yanta bawa ce to in kana da kuɗi musulunci sai ya ce to ka sai rabon wancan dan uwan naka ka baya kuɗi bawa ya zaman to yanta ci kuna ganewa ko kuma bawan na mutum uku ne kai ka yanta rabanka kaga saura rabon mutum biyu ko kana da kuɗi ko sai ka ce to kowa rabon shi gaya mana nawa zani ba shi sai ka babba su sai ka ce kai ka zama ɗa kuna ganewa yawwa sai a yi a tattauna a kimanta kowa ya kimanta rabon shi ce ga abin da za a ba shi kana da kuɗi sai ka ba shi ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan shi kenan bawan ya zama to intacce ba kwa shi rafiya sai ya ba abokan tarayya shi a cikin wannan bawa hisasahu rabansu kowa sai ya ba shi raban shi wa ta kare da abdu sai bawan ya yantu a kan shi muna ganewa ku saboda ya fara hidda hannun shi daga wato tare da ke gare cikin ba ya kamata bawan ya zamanto yantacce ne gaba daya wa illa in kuma ba ya da kudi faqad ataqa minhu ma ataqa to ya yanta abin da ya yanta daga cikin raban da ke gare cikin bawa muttafaqun alayhi ma na aikin bawan ya rage idan ba ya zamanto kullum an yi sharadi da shi yau in yema wannan aiki gobe ya ma wannan kaga yanzu aiki ya zamanto in na mutum biyu ne saura na mutum guda kaga aiki ya rage mishi idan kuma na mutum uku ne ya zama saura na mutum biyu aiki ya rage haka dai yancin ya fara ya fara kusantar yancin shi yanan zai tsayawa bawa wannan a cikin addinin musulunci shi ake ce ma al'abdul muba'ab bawa wanda yake da bauta ta sashi wani bangare yantacce ne wani bangare kuma bawa ne saboda mi saboda waɗanda suke tarayya a cikin shi wasu sun ba da haƙƙinsu sun ke sun yanta shi amma saura ba su yanta ba kenan yanzu akwai sauran akwai sauran bauta a cikin shi saura kenan hadisi yana nuna mamu cewa idan mutum ya yanta bawa bawan ba na ne shi kadai ba kuma ya halitta kenan mutane su yi tarayya a cikin bawa ya halitta ce bawan ba na mutum ɗaya ba ne na mutane da yawa ne domin bawa dukiya ce muna ganewa ko kudi kasa ka sayi shi ko kuma baka shi aka yi a matsayin mai abubuwan da aka samo a wurin jihadi fi sabilillah ga kudi ne in ka tashi ba in kana so sai ka saida shi in kana so kuma sai ka yanta fi sabilillah duk yadda kai ba kai ma Allah subhanahu wataala laifi ba saboda Allah ya kaddara haka din a cikin rayuwar shi wannan bawa din to kaga kudi ne kudi kuma dukiya muna iya tarayya a cikin ta muna iya in kawo kudi na ka kawo kudin ka mai kasuwanci ko ba haka ba kuma ina iya sa hannun jari a cikin wata sana'a a cikin wani aiki a cikin wani neman kudi ko wani kamfani saura kenan shi ma ba ya halitta ya zama toba na mutum guda ba na mutane da yawa suke tarayya a cikin shi idan haka ta tabbata wanda ya yanta rabon shi a cikin wannan bawa to shi kenan in yana da kuɗi sai a ce mai to da kana da kuɗi kai ba talaka ba ne mawadaci ne ka yi ƙoƙari na yanta wannan bawa to da Allah ka ira ƙoƙarinka ka sai rabon ɗan uwanka da kuke tarayya a cikin wannan bawa da ko rabon ƴan uwanka waɗanda kuke tarayya da su a cikin wannan bawa ka sai rabansu ka ba su kudinsu ya sami yancin kan ya shi ma ya zamanto kamar kowa a cikin rayuwa abin da hadisi ya karantar da muke nan Allah ya samu dace malam ya ce walahuma kuma suna da ma'ana bukhari da muslim suna da riwaya an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira ta Allah ya kara masa yarda wa illa qawwima alaihi hadisin karshe sai ya ce wa illa an ba haka ba qawwima alaihi sai a kimanta shi akan shi mana an baya da kudi shikenan ya yanta shi kotu sai a kimanta nawa ne yanta wanda ya mabawa bawon kudin shi nawa misali a ce bawon jikka ɗari yake to kayan talabanka na mutum uku ne to sai a ce kenan an cire jikka talatin da nawa da uku da yan kai ko yan saura jikka nawa to ya jikka sattin da yawwa da da shidda da yan shikenan a lokacin da tun da baka da kuɗi kenan an kimanta kai da banka cikin wannan bawa jikka talatin da wani abu ne saura jikka sattin da wani abu in na bawa uku ne in kuma na mutum biyu ne jikka hamsin hamsin kenan sai a kimanta hamsin din da ke cikin bawa guda biyu to yanzu saura hamsin guda shine ba nan wa illa kuwima alaihi in ba haka ba sai a kimanta shi akan mai gidan nashi akan yanta wanda ya mashi wasu sayayya sai a neme shi ya aiki dan ya kawo sauran kuɗi ya yanta kanshi shine wasu sayayya a neme shi aiki mana wa yutlab minhu sa'i a neme shi yin aiki ghayra mashqukin alaihi ba yana wanda aka matsa mashi akan aikin ba ka tsananta mashi a matsa mai da aiki ya kai ga labai ta ya kai ba ba ya aiki muna ganewa ko kun san bawa mutum ne kamar kowa sai dai Allah ya jarrabe shi da bauta karkashin wani amma duk da haka nan ba su a matsa mashi duk wanda yake ma aiki yaron ka ne kakka matsa mashi domin shi ma mutum ne kamar kowa kakka tsananta mai mazala ya ce wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada ku dora ma yaran ku da bayan ku aikin da ba su iyawa fa in kallaftumuhum fa'inuhum idan kuka dora masa aiki mai wahala to ku kama musu ku taimaka musu ko ku je suna iyawa har su kai ba su iyawa saboda tausayin addinin musulunci musulunci bai yarda kana aiki ba karkashin wani a ta matsa maka aikin ya kai hita daga ranka ana so a doke ka dan adam ne kai ma kamar kowa kuma a tausaya maka muna ganewa ko to kenan in ba wanda ya yanta shi ba da kuɗi amma yana da hakkin sha cikin wannan ba in ya yanta shi ke da sai a kimanta abin da ke gare cikin wannan bawa din saura kuma ya rage gabawan ko na rabon mutanen da ke wato mallaka shi kuma sai a nemi bawa ya je ya aiki ya samu kuɗi domin mi domin ya ida yanta kai shi tunda wani ya hidda hannun shi daga cikin shi amma ba tare da an matsa mishi ba wakila an ce inna si'ayata ma'ana malamai sun ci lalle aikin da aka ce bawa yayi mudrajatun fil khabar ƙari ce a cikin mi hadisi mudraj shine kari ziyada wal mudrajatu bil hadisi ma atat min qibali ruwati al hadisi muna ganewa ko abinda ake ce ma idraji shine kari wani lokaci sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in ko malaman hadisi in su kawo hadisi to suna laka shi da wani bayani dan mutane su kara ganewa wannan bayanin shi ake ce ma mi shi ake ce ma idraj shi ba hadisi bane amma fassara ce wani lokaci to wani lokaci kuma sai ya gani yau da gobe yau da gobe na wannan shi sai kaga wasu malamai suka zo rubuta shi ma sai su game shi alhali kuma da da yake sharhi ne na hadisi bayani ne zan ka kara gane hadisin to an ce wannan wastus iya din da aka ce shine sai ayi ghayra mashkukin alayhi an ce kari ne a cikin hadisi ba ta daga cikin maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace ومالا يتي حديثي نقبا وانا ابي هريرة رضي الله عنه قال انكر حديثي لقى ابو هريرة الله قال مسير دا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله تلا دا من تعالى سكارة تبتا قريش ياتي لا يجزي ولد والده لا ba zai iya saka ma mahaifin shi ba ko mi za kai ba za ka iya saka ma babanka ba la ya jazi waladun walidahu ta ba zai iya saka ma mahaifin shi ba ko mi za yi sai dai ladabi da biyayya da kyautatawa da tausayawa da kamawa gari shi kawai amma ba zai iya rama abin da aka mashi ba saboda mi saboda girman haƙƙin mahaifi akan ɗa saboda ba girma ake haka ce ko ba da so shi ka ci gaba da yi mai istighfari ka ci gaba da yi mai addu'a ka ci gaba da yin aikin lada da suna Allah ya kai mashi yana kabarin shi ka ci gaba da kyautata ma dangin shi amannan arzikin shi ko yaushe ya rasu ko da ya shekara nawa da rasuwa kai kasuwa har yanzu mahaifinka yana bin ka bashin kyautatawa duk wanda ya kai wani lokaci ya manta da mahaifin shi to ya shiga uku ya shiga cikin matsala cikin rayuwar shi ba a manta mahaifa kowane lokaci addu'a yake masu ga dattijawa manyan dattijawan duniya annabawan Allah annabi ne yana cewa rabbi ighfirli wa liwalidayya Allah kai gafara kai gafara kuma ga gare ni da mahaifana annabi annabi Ibrahim ma ya faɗa haka annabawa da yawa sun faɗi roƙon addu'a ga mahaifansu to ballantana kai da baka kai komi ba a ce kana ta addu'a kana ta gaya ma Allah bukatunka kana ta cewa Allah shayi ma Allah ya baka kaza amma kamance da mahaifanka ba su nan ba sun riga sun tahe su suna bin ka bashi ballantana da ransu dada yana ka kuma da abin da za ka masu in Allah ya ma wadata ka gyara masu gida ko ka gina masu sabon gida ko ka sai masu mota ka kai su makka su dawo ka kai su makka su dawo a tai umara a tai ba abin da za ka yi wanda za ka saka musu amma dai kana ta kana ta kyautatawa kana samun lada wurin Allah kar ka taba tunanin akwai inda za ka kaiwa a ce shikenan ka saka musu wane kai za ka iyawa amma da sallallahu alaihi wasallam ce illa an yajidahu mamlukan sai dai in wato shi da ya samu baban shi bawa ana mallakar shi a wurin wani mutum sai dai in da ya samu baban shi ana mallakar shi yana bauta wurin wani mutum ba ya tarihi sai ya saye shi sai ya sai baban nashi a wurin wannan mutumin da ya mai da shi bawa ba ya tuka sai ya yanta shi kadai to kaga mutanen da suna iya samun wannan falalan amma mu ina mu ina wannan ba za a samu baban shi bawa ta wuce nan mu mutane yanzu ba yadda za a ce mun saka mu iyayenmu sai dai mu yi ta aiki tukuru mu yi ta aiki na magana Allah da annabi game da kyautata ma uwaye kadai amma ba za mu iya rama musu ba za mu kai matukar matukar rama musu ba ba za mu iya ba amma in ka samu babanka bawa karkashin wani yana bauta ka saye shi ka yanta shi to shikenan nan ne kare za ka saka babanka rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi hadisi yana bayyana mana girman haƙƙin uba a kan ɗa kuma rayuwarmu ba da za a yi ta daɗi wallahi dole sai mun girmama uwayenmu dole sai mun darata uwayenmu da ransu ba ransu da ransu wata falala ce Allah ya bar maka wata dama ce Allah ya baka ka nemi aljanna manzo Allah ya ce alwalidu awsatu abwabil janna uba shine kofa aljanna ta tsakiya in ka ga dama ka rike wannan kofar ka tayi aljanna in ka ga dama kuma kai watsi da ita ka rasa aljanna bayan kana so ka shiga aljanna to ka kyautata ma mahaifinka saboda ka ba yadda za a yi mutum ya samu gidan aljanna alhali kuma ya tozartar da hakkin uwaye akan shi yana cin mutuncin uwayen shi bai san darajar su ba yau akwai wanda za a mai haihuwa fa har ai biki bai hada ma uwayen shi ba har ai suna akwai wanda zai kai kudin aure bai fada ma mahaifansa sai dai su ji gari sai an samu wani cikin abokan shi wanda suna yawan yi mai fada su ne za su kewayewa su gaya ma uban ga abin da ake ciki in ba haka ba su ma sai su dauke ba wani shashasha ba wani mutumin ba gaya mai dumi za wata rana za a yi in an gaya mashi abinda suke tunani kenan ba san cin su ba ba san shan su ba ba san larurorin su ba maganin su bukatun su ga sallah ba masu komi kaga haka ce ma sai sallah karama sai sallah babba zaka kyautata ma baban ka ai ka shiga uku to wani sallar karama da babba ma bai kawai ya kama haraka gaban shi ba ya jin nauyin sallah din ya zo ya samu mahaifin shi da tsohin kaya shi kuma ga da sabon kaya da yan yaran shi da an shigo gidan kaya masu kyau mahaifin ga yana kamar ba shi ya yi shi bai jin kunya ce ya zo masu barka da sallah kuma ya tafi shi kai ne kai da ke babba a haƙuri za ka yi duniya ya ba komi ba ce uba ya ba zai sa ɗan shi abin nan ba ba zai yarda da ɗan shi ba ya doke shi ya maida shi zakka ba haƙuri za ka yi annabi nuhu ɗan shi ba musulmi ba ne amma har ranar da Allah ya aiko hallaka cewa ke ya bu na yarkan ma'ana ɗana zo ka hau tare da mu zo ka hau jirgin rota wala ta kuma alkafirina kada ka zamanto tare daga cikin kafirai sau da haka haƙuri za ka yi ka buɗe mai kowa ya shigo ka yi ta mai addu'a annabi Nuhu ma Allah ta'ala ya ya gagarin ladabtar da dan shi ballantana kai kai wani ne ka san daidai tarbiyya duk koyi ladabi duk koyi abin kware ba kai annabi ba to shi ma Allah sai ya jarrabe shi dan shi yake karban ladabban da aka koya mishi kaga me ya kamata kai sai kai koyi da shi kai hakuri ka kai zuciya nesa shari'a ta Allah ce Allah ne wanda yake shari'a da wanda ya ga dama kuma ya batar da wanda ya ga dama saboda haka kenan hadisi yana nuna mana cewa haƙƙin mahaifi yana da girma akan ɗan shi ba wai kullum ana magana cewa mahaifi yana da haƙƙi akan ɗa shi shi ma ɗa yana da haƙƙi akan kan mahaifi kowa yana da haƙƙi akan kowa Allah ya sa mu dace Umar ya ce wa an samurata bin jundub radiyallahu anhu an karbi hadisi daga samura dan jundub Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kala yace man malaka za rahimin duk wanda ya mallaki ma'abucin zumunci mahramin wanda yake kuma muharrami ne wa huwa hurrun to wannan wanda ka mallaka din nan dani rawahu ahmad wal arba'atu imam ahmad da malamai guda hudu suka rawaito shi wa rajjaha jam'un min al huffaz kuma jam'i da yawa daga cikin malamai masana hadisi sun rinjayar da annahu mawqufun cewa lalle wannan magana ba magana annabi ce ba sallallahu alaihi wasallam magana sahabi ce abinda hadisi yake karantar da mu cewa duk wanda ya mallaki wato ya zama karkashin shi kenan dan uwanka na jini ko makusancinka kuma muharrami muna ganewa ko to mallakar da kamashi ya zama da misali kaman baka sani ba misali tun kana karami babanka ya tahe shi baka sani ba bai san ka ba wata rana sai ka sai ka mallake shi mana ya wada hannun bauta da ya wada hannun bauta kuma sai ya wado hannunka wata rana ka sayi kaga babanka ne amma bawanka sai wani ya zo ya gaya ma cewa wani fa da yake bawanka babanka ne to daga ran nan ya zama da to in dai ba rushin arziki ba da tabewa ka rike babanka bawa naka shikenan ya zama da baba sai ka ce mashi baba na yanta ka ba shikenan da zaran labarin ya zo maka cewa wani fa da yake wahala kanka babanka ne to ta kare yawa daga tsawa kuma sai a koma ana magana kasa kasa ana ladabi daga sharan wurin dawaki da sharan wurin jakkai da ɗauko ruwa sai dai a ɗauko mashi sai an ware mai doki ma mai kyau a ce to shine na hawan shi kuna ganewa ku? to duk wanda ya mallaki ma'ana hadisi yana nuna duk wanda tsakaninka da shi akwai haramcin aure haramcin auren ɗiyan shi ko kuma shi a wuri ɗiyanka to duk wanda ka mallaka ba sai uba ba muna ganewa ko uwaye gaba ɗayansu uba kaka kakan uba duka abin da ya tafi in wani wanda ka mallaka cikinsu to ya zama nadirar da ka sani haka ma ɗiya ko da sun yi ƙasa ɗiyanka da jikokinka da ɗiyan jikokinka da ɗiyan ɗiyan jikokinka duka duk wanda ka mallaka sai aka zo aka ce ma ai wani jikan jikan ka ne ko jikan ka ne ko ɗanka ne to shikenan bauta ta kare daga ran ya zama mi ya zama da haka ma yan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ka mallaki wani cikin su a matsayin bawa to duk da aka zo aka ce wani wanda yake ma bauta dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi to daga nan nan shikenan sai ka ce to ka dukka sanar da mutane to wani wa dan uwana ne ba bauta tsakanin da shi ya zama to ƴantaci haka ma wanda kuke uba ɗaya da shi duk wanda kuke uba ɗaya da shi ka mallake shi to ran nan dirar da kasancewa dan uwanka ne na uba daya to ya zama da haka da yanda kuke uwa ɗaya da shi daga ranar da kasancewa lalle da yake aiki karkashin ka matsayin bawa dan uwanka ne uwa ɗaya ta yi ku uba kowa da nashi to daga ran nan ya zama haka ɗayan su ɗayan yan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da kuke uba ɗaya da kuke uwa ɗaya duk wanda ka mallaka cikin sa matsayin bawa duk da ka sani to ya zama da haka ma dangin uwa kannan mahaifiyarka da magajiyar mahaifiyarka mazansu da matansu duk wanda ka mallaka a ranar da shi kenan in ka sani cewa dan uwanka ne dan uwan mahaifiyarka ne ko dan dan dan uwan ma to shi kenan daga ran ya zama da ya yantu muna ganewa ko haka yan uwan babanka maza da mata da ‘ya'yansu dukkansu gaba ɗaya. Sau da haka hadisi yana nuna girman zumunci shi kuma. Me yasa saboda zumunci na da girma? Zumunci babbar ibada ce. Wadda iyayenmu da kakanninmu suka riƙe ta shi yasa tasu ta yi kyau. Yasa kullum sai dai mai ta yabinsu. To kan mu tsaya ga yabo, mu tashi mu gyara. tashi mu gyara zumunci zumunci ya yi sanyi ko a ce ma yana neman mutuwa ba ma ya sanyi ba a cikin rayuwarmu zumuncinmu ya yi sanyi ya yi rauni yana neman lalacewa yana neman ya mutu ɗan uwa da ɗan uwa ba zumunci tsakaninsu wa da kane ba zumunci tsakaninsu ɗayansu ba zumunci abin duniya da yana so ya raba mu da zumunci wannan ba daidai ba ne wanga wannan hadisin bauta ce fa bauta kuma addinin musulunci ya zo da ita ta tabbata amma da zarar ka san cewa dan uwanka ne na zumunci to shikenan bauta ta kare saboda bi saboda girman zumunci ake nan ba karamar ibada bace mai kokari mu farfado da wato zumuncin da ke tsakaninmu na uwa daya uba daya na uba daya na uwa daya duk wanda yake da jini tare da kai fa to yana da hakkin zumunci da kai kakka doka sai wanda kuke uwa daya uba daya wanda kuke uba daya canje da yan uwan shi wanda suke uwa daya uba daya kai ma ka ja naka wannan ba daidai bane ko kuma wanda kuke uwa daya tunda yana da yan uwa da suke uba daya canje jari ma yana da yan uwa da muke uba da niwa bari in ja ba ruwana da waɗannan su ma ba ruwana da su wannan ba daidai ba ne mutanen da ba su bambanta tsakanin uwa ɗaya uba ɗaya tsakanin uba ɗaya tsakanin uwa ɗaya ba su bambantawa duk ɗaya ne kai ba ko ba ya zo daga nesa suka maida shi ɗan uwa na jini ba ko ne daga nesa yake sai in ta kama kuma ba su san wannan tonan asirin kuma su ba za su yi ba sai dai wani da ya sani irin mutanen da su sun wala yin sanyi da zumunci su ne za su tona na asirin amma an ba dan wannan ba haka za a yi ta zama tashin kiyama ba za a taba sanin cewa wani ba dangi ba ne kuma bayanin yana da muhimmanci amma su ba su yi shi saboda sun san daren da aka yi shi to rauni za a yi me da shi za a yan zamani me da shi za su yi wari sai me da shi gefe kamar ba nasu ba ne ko ba nasu din ba ne amma me musulunci yana son mu rungumi juna mu so juna mu kaunaci junan mu dukkan mu musulmi ne innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwan juna ne al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne mutanen mu magabatan mu waɗannan hadisan dan ka tambaye su ba san su ba amma dai saboda sun rike wa'azi na uwaye da malamai na da ba san aya ba san hadisi ba amma dai sun ji an ce yan uwantaka tana da muhimmanci zumunci sun yake na sun rike sai kuma ga aya ga bakin ka rawarwaro ga hadisin ko tuntube ba kai amma ba aikin nan ka kare da hudi da baki kawai saboda haka mu sani cewa wato zumunci ibada ce mai girma Allah subhanahu wata'ala ba ya san wanda yake yanki ta Allah ta'ala ce fa la asaitu in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa sammahum wa a'ma absarahum Allah ta'ala ce kun kusa ku bada baya ku yanke zumuncin ku to duk wanda yanke zumunci Allah ya tsine mai albarka kuma Allah ya kurumtar da shi kuma Allah ya rufe mai ganin shi kawai kenan ba karaman aiki bane ba ibada ce karama ba wanda har tsinuwa Allah ta zo ga wanda ba yin ta saboda mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu ba addinin mu sau da kawa mu rayu mu farfado da wato wannan ibada ta zumunci rawahu muslim wa muslim rawaito shi ko wal arba'a وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه an karbo daga imran dan husayn Allah ya kara masa yarda yace anna rajulan lalle wani mutum a'taqa ya anta sittata mamalika lahu bayin shi guda shidda ya enta su yana da bayi guda shidda da ya mallaka sai ya enta su inda mautihi yana rishin lafiya a wurin mutuwar shi ma'ana rashin lafiyar da daga ita bai tashi ba ya ce yana da bayi guda shida duka yayinta su kuma shi kasan bawa kuɗi ne dukiya ce ma'ana kaddara ce ana yin sai da sa samu kuɗi da yawa to duka ya ce dukkan su menene dukkan su yantattu ne lam yakul lahu malun bai kasance yana da kuɗi ba ghayrahum in dai ba su ba su kare ne kuɗin shi muna ganewa ko kamar kai ne a ce baka da ko dala sai dai kana da wani gida ko gidan da kake ciki shi kadai ke gare ka kuma sai ka ce sai ka yi wasiya ka ce in ka mutu a yi sadaka da shi kawai kuma ga ga matanka ga ɗiyanka to ina gado kuma Allah ta'ala ya ce a yi gado ai ba ka da wasu kudi ba wannan gidan da kuma sai kai wasiya ka ce a raba a raba ma talakawa to kaga ba daidai bane ko to shi ma haka ba ya da komi sai waɗannan bayi guda shidda kuma sai ya ce in ya mutu ko ya ce ma ya yanta su gaba daya sai manzo Allah ya ji labari sallallahu alaihi wasallam fa da'a bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su bayin bayan rasuwar shi ya kira bayi din fa jazza'ahum sai manzo Allah ya kakkasa su athlasan kashi uku muna ganewa ko saboda musulunci bai hana ka kai wasiya ba amma an kai wasiya ana diba gani katta hita daga ɗaya daga cikin uku na dukiyarka idan ka yi wasiya misali kana da gida wannan gidan ka ce ka yi wasiya in ka mutu a raba malamai ko almajirai kuma ga magada to sai a ce ba matsala a diba gani a kasa gidan uku kashi ne sai a ba malaman da almajiran kashi biyu kuma sai a bar ma magada su yi gado haka nan ne muna ganewa ko ba ana yin wasiya ba amma wasiya kan ta keta risulisi ɗaya daga cikin ukun dukiya kamar yadda ya tabbata hadisin sa'ad na abi waqas radiyallahu ta'ala annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gare shi ba lafiya rishin lafiya ta yi tsanani yace ya rasulullah kaga rishin lafiya ta yi tsanani da wuya in tashi saboda haka ina ina neman yi sadaka da dukiya ta gaba daya manzo Allah ya ce a ba a sadaka da dukiya gaba daya amma ba ana kai sadaka ba amma ba a ta gaba daya yace malam sallallahu alaihi wasallam to rabi wa manzo Allah yace a rabi ma ba ai yace to in kasa uku sai manzo Allah yace to ka kasa uku kashi ɗaya din nan ba shi ma gaskiya cikin dukiya yawa gare shi manzo Allah baka miliyan 100 ka dauki miliyan 33 ciki ka bada ai kaga magada dai sun kalli wannan mutumin da aka mafi talashin da uku ɗin ja haushi manzala ya ce amma dai ba laihi aikin alheri ba a hana amma dai yana da yawa amma manzala bai hana ba amma da ya ce ya raba duka manzala ya ce a ya raba rabi manzala ya ce a sai da ya ce ya raba uku manzala ya ce to uku kashi ɗaya cikin uku yana da yawa amma dai bai hana shi ba to daga nan ne malamai suka ce wasiya ba a san ta wuce kashi ɗaya cikin uku yawa ba a san ta zama rabi ko ba a san ta yawa mana ka raba dukiya uku ka bada biyu ka bar ɗaya ba a yin haka nan sai dai ka bada ɗaya ka bar biyu in ka kasa uku to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karkasa su kashi uku thumma aqra bainahum sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ƙuri'a tsakanin su kaji gari ba kaga adalci na manzo Allah ya kasa su uku me nake ce ku biyu to ku tafi shikenan ku ne aka yanta ku hudu kuma ku tsaya cikin bauta sai manzo Allah ya ce to ayi ƙuri'a muna ganewa ko sai aka rubuta aka rubuta abin nan yanci guda biyu kenan dole da suka doko su ne yantattu sannan musulunci cikin shi akwai ƙuri'a duk lokacin da wato rabo ya zo ko kuma aka samu kutsotsoniya ba san wa za a ba ba san wa za a na ba sai a yi ƙuri'a shi kenan wanda ya ɗauko wato abin da ake so a yi shi kenan ya bada ciki wanda bai ɗauko kuma bai shiga ciki ba saboda ka sai manzo Allah ya ƙuri'a tsakanin su ba a takas ne sai manzo Allah ya yanta biyu saboda sun ɗauko ƙuri'a wa shi kenan sun zama intattu wannan adalci ne kaga ba yi san zuciya ba ba a nuna suwana ake so tsaya cikin wahala ba suwana kuma su yi su huta ba annaba akwai tausayi gare shi sallallahu alaihi wasallam annaba hatta dabbobi tausaya musu yake kazala ya taba ganin wani rakumi yana hawaye ya san ba ya da bakin da za ya faɗi kazala ya zo yana shafa shi annabi sallallahu alaihi sallama ya ce na mai wannan dabba ya ce gane ya ce ka tausaya mai shi ma halitta ne rai dabbobi ma yana tausaya wasu balle mutane kuma wata rana ana tafiya dabba wata wata mace ta yi ta so ta yi tutsire ta ce Allah ya tsine miki albarka wala ta ke turfi ne mata manzala ya ce ki kokari ki koma gida don ba za mu tayi da dabbar da aka tsine ma albarka ba koma gida kan mu mala an ta same mu annabi yana da tausayi kuma ba za ka zama mai imani ba sai ka zama mai tausayi sai ka zama mai jin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yake da yawan tausayi da taushin zuciya dan da nan kaga ya kariya manzo Allah yace na aljanna to tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam yasa manzo Allah sallallahu alaihi shugaban kowa ne yana iya cewa kai da kai da kai shikenan ku tai ku ne yantattu ku kuma ku ne ku tsaya amma manzo Allah bai ba kuma in yayi adalci saboda manzo Allah duk abin da zai daidai ne ba zai abin da ba daidai ba amma duk da haka nan manzo Allah ya ce ku bari a muku adalci ku bari a yi ƙuri'a aka zo aka kada ƙuri'a biyu suka dauko yanci manzo Allah ya ce to shikenan ku ne iya wa arqa arba'atan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yanta guda hudun ma'ana mai da su cikin bauta yace ku ku tsaya cikin bauta shikenan wa qala lahu qawlan shadida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mai magana mai tsanani yana abin da hadisi ya karantar da mu cewa halaccin yin wasiya a cikin rishin lafiya duk wanda ya wasiya a cikin rishin lafiya wasiyar shi za ta tafi ta yi daidai za a tabbatar da ita amma dai a cikin sulisi yawa don abin da za a yi ko mutum nawa za a raba ma to ya zaman to dukiyar da za a raba din nan kashi ɗaya ne cikin ukun dukiyar da za a bari haka haka nan yayi idan ko ba ya kanan ba to za a tada ta a medo ta haka din muna ganewa ko sannan kuma hadisi yana nuna mana halaccin yin wasiya kenan da ba can babu wasiya mun karanta ana son musulmi ya zamanto bai kamata ba a ce musulmi ya zo wurin rasuwa ko kuma kullum ya zo ya kwanta ba ya da abin da za a yi wasiya da shi الله يسامو داج وعن سفينة رضي الله عنه قال أنكر بودك سفينة الله قال مشير ذا قالج كنت مملوكا لأم سلمة ناكسا باوا مملكي أولم أم سلمة رضي الله عنها وتم ذلك صلى الله عليه وسلم من رسول شكرا تامسن دور بايا من ذلك faƙala sai ta ce a tikuka ta ce zan ‘yanta ka wa ashtari tsarai ka amma zan yi sharaɗi da kai an ta duma rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka je ka yi ma manzala aiki zan mai da kaɗa amma ka zaman to ma'aikacin gidan manzala na ishta inda kana da rai ba da gudu ba gidan da ya kowane gida gidan mai gidan da mai gidan ya fi kowa ni za a na mutum ya tahi da gudu ma a ce na ma gidan yake bawanta ne ita matan manzala ce sallallahu alaihi wasallam amma tunda dukiyar ta ce yadda ta gada ma za ta rishi amma yanzu ta ce za ta mai da shi da amma ya zamanto kullum yana cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki rawahu ahmad amr ya rawaito shi abu dauda da abu dauda wa nasa'i da imam an-nasa'i wal hakim da imam al-hakim ina abin da hadisi yake karantar da mu cewa halaccin wato yan tabawa kuma mai sharadi sa'annan kuma hadisi yana ƙara tabbatar da mu cewa ya halitta sa sharadi cikin yarjejeniya tsakanin musulmi matukar dai wannan sharadin bai saba ma Allah ba matukar dai wannan sharadin bai saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace al muslimuna ala shuruti ko yawa musulmi suna nan akan sharaddan su illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan sai dai sharadin da ya halatta haram to wannan sharadin banza ne ko kuma sharadin da ya haramta halal to shi ma wannan sharaɗin banza ne ba za a yi aiki da shi ba amma inda sharaɗi bai taka doka Allah ba to musulmi suna na akan sharaɗinsu Allah ya samu dace sauran lokaci yana nan ba ƙara ba dai ko bari mu tsaya haka abinda muka faɗi ne dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka sa mu gyara wallahu ta'ala alam Assalamu السلام عليكم
yake wani sun shiga daji ba'i ko sana su yi aiki sai kanta lokacin sallah sai wani wani balaraban kauye mai kiyan dabbobi abin da suke da suna raƙumma lokacin sallah yi maimakon ya ɗebi ruwa shi balaraban ya yi alwala kawai sai ga ya ɗebi ruwa ya tara fitsarin wannan fitsarin raƙumi ya yi alwala da su ya ce wannan ana yin alwala da fitsarin raƙumi
ya ce wata rana ya yi zama saudiya ya zama wajen ba'i ya da wata rana yana aiki tare da balarabe lokacin sallah ya yi maimakin balarabe ya ibi ruwa ya arwala sai ga ya je wurin rakumi rakumin na hisari ko kuma ya ɗibo ruwa a hisarin rakumi ya arwala da su ko yana arwala da hisarin rakumi ba so da hisarin rakumi ba ruwa ba ne ruwa ne mai tsarki amma bai tsarkakewa na'am yawwa ba a ralla da shi saboda ni sunan shi ni tsari sunan shi sai dai shi mai tsarki ne amma bai tsarkakewa a nan ma muna da ruwa wanda ba a ralla da shi barau barau in ya yi kasa kadabalai sun yi kasa sama ba za ka yi ralla da shi ba ko ba ruwa saboda mi saboda ba ruwa suna ba suna ya farau farau amma da ruwa haka yi shi amma saboda ruwan ya canza ba ralla da shi amma mai tsarki ne saboda mi za ka farbe abin ka kai maganin yunwa kaga mai tsarki ne da ka zama tace za ka sha to ba a ralla da abin da yake mai tsarki ne ba ya tsarkakewa ko ka yanzu idan ka rasa ruwa ka tashi da sai babu ruwan da za ka wanke jiki ka ga warwaro ka wanke jiki da su in ka san ba yi ba ba wai don yana abinci ba saboda in ka wanke jiki da shi hurin-hurin za ka yi kuma an tono ka daga cikin ƙasa ka gara ma ka tsaya yadda kake to baka wanke jiki ba ma ka ji ka yi ibada da abu yanan ba a yi amma ya tsarin raƙumi ya tsari ne mai tsarki saboda ya tabbata cewa addini yana magani kuma ana sha kuma da iko Allah Allah yana maganin cutar da aka sha mai tsarin insha Allah Allah ya samu dace.
amin wannan take Lokaci ya yi ko?
Eh, a kira su Masha Allah. Allah saka rai. Wadda take tambaya ta ce waɗa su kai da mijin sai aka rabu. To daga baya aka so a maida ta ce ita an hatta koma gidan a wata koma armi da babanta. To shine aka samu dai aka gyara tunda saki guda ne ta dawo shine take tambaya akwai wani abin da za ta yi dan wannan magana da ta gai.
a rigima suka samu da mijinta aka rabu ko kuma ta kare idda ana so a koma ta ce ba ta komawa an yi hanyar da ita ta ce in dai ta koma to kamar ta koma rayuwa ne da ubanta ko kuma sai ta koma da akwai wani abin kan da ba kan ba komai a kan hukunci dama yana a wannan miji
Masha ba komai sai dai ta yi ta istighfari kuma ta kiyaye bakinta ta bar wasa da uwaye Allah.
rayuwa tsakanin miji da mata sai Allah kowa bar cika baki duk cika baki sai ka kara cika bakin kuma ka dawo ka rayu da mace Masha Allah.
ita ma sai ta kara cika bakin ta dawo ta cigaba da rayuwa da miji kaga wace haka yi kenan to saboda haka duk abin da za a idan Allah bar sa uwa yace kuma a daina cika baki duk ran da ranka ya baci da Allah in ranka ya baci tsakaninka da matarka ce a'udhu billahi Gaskiya. Allah.
ko ita ka bar mata gidan in Allah ya yarda zaka ga sauki Kwarai.
amma in ka matsa ba in ta matsa ba ka sake ta sai ga ko kuma kawai saboda ta bata mai rai ta ki abin ta ki abin ta ki ya ta ki bari ka ce ka sake ta shike nan kana ganin ka maka wuce haushi kuma gobe sai ka kanka gidansu kana da Allah ya kuma mu wanda ka kiyaye a zan yi hakuri shaidan da yake zuga ku وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله duk lokacin da shaitan fisge ka yasa ka wani aiki in da ka kai wani abin da ba daidai ba ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim insha Allah za ka ji abin ya wuce ko za ka ji zuciyarka ta sauka ko kuma ka hita ka bar gidan in kuma wani sa'in sa da mace i a i a i a a a ana tai hita ka bar gidan in ta ce ma an ji tsoro ka ce ina shi za ka ga ka in ka yi ta za ka ji daɗin dawowa gidan ita ma tana marmarin Allah sa dai ka dawo kowa ya so ka dawo. haka amma dai yana da wahala sai dai mu yi kokari mu yi. mata akwai cika ciki na'am wanda yake tambaya ya ce awa ba ya da gemi sai ya ce wai shi kuma yana son ko yana iya sani prodi wanda zai fito mashi a addini
ba ya da gemu gemu ya ketawa kuma shi yana so wai ko ya halitta ya sa wani magani wanda za a hiddo mai shi ne kake masauni lokaci bai yi ba ka bar abinka kana nan mai sa addinin ka duk wanda ka gari hito mashi in ya hito masu ya ishe ka ka yi hakuri zai hito maka in kuma Allah bai sa yana hito shi da ka yi hakuri kawai ka bar abinka Allah ba zai tambaye ka ya kai baka da gemu bai hito ba shike nan kakka yi sauri ba a sha wani abu na gemu ya
yake tambaya ya ce to wani bi ma'aikatar su ana kofar ɗin ruwa ba su tsayawa to wani bi sai a bar famfon ya buɗe don saboda a samu ruwan alwala ya ce sai su tarda tsuntsaye wajen shan ruwan sun yi bayan gari a ciki suka ce suna su yi alwala da wannan ruwan a wani shan ruwa misali sai a bar eh roba ce in yake roba ake bari don a tara ruwan don in sun nemi ruwan su samu to wani bi tsuntsaye in sun ga ruwan su ma sai je su shi wajen shan ruwan suna yin bayan gari to suka ce wai suna su yi amfani da shi ba da annan ya ce ma'aikatar su ce abin da ana ɗauke ruwa amma wani lokaci sai su bar famfo kunna saboda ta ga wata roba ko wani ta saka karkashin famfo in sun zo sai su ke ruwa ya cika ya dawo kuma ya ɗauke amma ya cika amma tsuntsaye sun zo sun sha ciki har sun yi kashi ciki to ana diba a garin bai canza in kashin bai taso bai canza ruwa yana can ƙasa kuma ba a yin warin shi to shi kenan kuma an kasa da baki za ka yi cewa lallai ruwan na akwai ɗanɗanon kashin tsuntsaye ce in ɗaya daga cikin wadan ba su canza ba sai ka yaro naka kawai ba wani abu insha Allah wanda kuma yake tambaya ce kuzan din shi a wa- ɗan ɗan ɗan uwan shi yake da ɗaya sai ga yana son ta yarma da aka diba a waje ji kan ya dan shi ce yace wai yana iya
ya halitta mu mutum na da ƴan uwa kamar tabbashi ya haka ko ko ba haka ba ya haka abu abin cewa sa yadda sai ka aure ta mana mai dana ya ya halitta ka aure diyarta ya halitta ka aure shi kan yadda wanda kai ma matsayin shi kan yadda shi kan yadda ne babu wani abu duk abin da ya shafi wannan da ya halitta ka aura kamar yadda ita ma ya halitta ka aure ta to Allah ya sa ta kuri ma baka samu sai ka tsallaka ka ke inda yamma ba a same ta ba sai ka ketara gaba kana kokarin ka yi magana a baka ne sai sai ka ji an ce ai ga wani ya fito an ba shi ita shi kenan kai kuma kana nan rike da ita lalle lalle wannan jinin sai ka haɗa zumunci da shi Allah ya sa baka kwana biyu ba kuma ka samu shi kanya sai ka aura ta abin da ya yi shi kanyan ma sai ka aura tun daga uwa ya halitta abin dai da baya da kyawu haɗa su haka ma ya halitta kawuri wai kawuri da ya kawuri shi kanya kawuri da shi kanya duka matakar dai baka kai shekara 80 ba
amma ya ya uwan shi ta yi bai arma a da ya uwa ba a wurin eh haka ne wa uwanka wanda kuke uba daya ko uwa daya uba daya ko uwa daya ba a wurin da yace kamar da ita ma ba a wurin ta to duk wanda ya shahida ba a wurin shi Allah ba a wurin da yace shi kanya ta da shi kanya ta duk ba a wuri haka dan uwanka in yana da diya uwa daya uba daya kuke uba daya kuke da shi uwa daya shi ma haka Allah ba wurin ɗiyan shi ba wurin jikokin shi duka amma dan uwanka ne wanda ƴaƴan maza kuke babanka magajin baban shi ne to ɗiyan shi kana ya auren su Allah na saka rai. wannan ya ce wannan hadisin kwanaki kun yi bayani kan shi na wajen in mutum zai yi daga ruku zai yi sujida da annabi ya ce sam kaɗan ku ya yi sujida ko ya sabko da gwiwan shi a wanda to kun yi bayani kan shi kuma shi ne ya sake tambaya wai bai yawa ne duk ɗaya ne kan haka wurin yin sujada mutum yin sujada da hannuwan shi ne haka ya kai hannuwan shi in ya wara da hannuwan shi yayi in ya wara da gwiwoyin shi ma yayi kowane malamai sun fassara hadisin da shi ba shi kenan ba haka wannan kuma kuma doki yayi abin da yake ganin shi ya sauki gare shi wannan dan uwa ke tambaya ko a maido karatun jalawul afham tunda ya ga da cewa ai, azumi ya matso
yana da koko da yawa zai fi ramadan
to jalawul afham ne yasa eh kenan na san abin da yake ne yake ya wani ya ba da shawara ya ce abin nan mu maido karatun littafin da muka yi bara na magana azumi hukunce hukunce azumin watan ramadan da fadalar ramadan inda muka dai karanta bara har zuwa azumi eh haka insha Allah za a bada shi asha na manci kenan in Allah ya kai mu rana ya yau insha Allah sai kowa ya so da nashi eh haka na manci dama na ce in lokaci ya kuso ya kuso a mata a tuna mani insha Allah za mu tsaye da bulugul maram sai bayan azumi insha haka Allah kenan duk wanda yake da wazaif ramadan sai ya zo da shi ta yi kira wanda ba ya da kuma ya zo ya saurara kawai wani ya ce in bashi ba ni da shi daga ba dai na zo da ka rabi shi gaskiya tambaya ta karshe wannan yace ya iya gare su suke tafiya makaranta to akwai wanda ya dauke a wani nauyin biyan karatun su duk wata to sai dai yanzu ko bai bada ne to wai ya halitta malamai ya koro su dan ba su biya ba wannan kuɗin eh a ɗaya ne aka yarjejeniya aka yi su makaranta ana biya musu kar- kuɗin karatu to kuma yanzu ba a biya mai biya masa ya bar biya din wai ko daidai ne malamin ya koro su daga makaranta daidai ne yarjejeniya ce aka yi mu ji tsoron Allah in muka kai ɗayan malakula ka koro su ran ran mu bai ɓaci ba saboda Allah amma in muka kai su makaranta ka koro sai mu ce malam ba da Allah yake ba haka yadda mushe ana biyan shi sakamakon kudin da ake biya ma yara shi ma malam haka ko ka kudin malam ba wasu masu yawa bane kenan mu mukan mu mu san wa irin wannan mu'amalar da muke yi nan mu kashe kuɗi nan mu ce ba da sai an kashe kuɗi ba sai Allah ya tambaye mu ranar kiyama amana ce saboda kan malami ya yi kora ba laifi ba ne amma dai an so malamin ya yi hakuri to matsalar malamin ya yi hakuri hakurin za yi ci saboda Allah malam baya da wata sana'a kuma abin da ya nema bai kai kawo ba ko kowa ya ba da kudi malam ba zai zan mai kudi ba bare ka ji haushin biyan kudin ko ka ko kowa ya kawo kudin malam makaranta kudin dai shinkawa ce da masara za ce yana nan yana jiran kuma Allah ya kawo wanda zai sai mai dan mutum da zai hau ba ciki za a sai kudin mutum ba kawai kenan kudin nawa ne amma dai duk da haka shi ko malam ya yi hakuri muna gane ku hakurin shi ya bada kurai in son samu ne a yi hakuri Allah zai taimaka kowa da irin abin nan ɗin shi yarjejena yi ta cika ta inda duk wanda ya kawo yaro an gaya mai nawa ake biya duk wata ko shekara sai a cika muna ganewa ko kuma duk karatun da mahaifi bai ɗauki kuɗi ya bada ba to bai san darajar shi ba muna ganewa amma dai ah, ni na sha koyar da karatu na sha koyar da yara karatun ƙur'ani tsawon shekara 20 da wani abu ban taɓa tambayi dala ba amma ni na yi haƙuri wani ba ya haƙuri yana da gaskiya ta kai shekara 30 na koyar da karatun ƙur'ani amma ni ban taɓa cewa a biya ba kuma da yaron da dama ban ba na ansa kuɗi ko yaro ka kawo sai in ce bismillah ba wata yarjejeniya ba wata doka shi ya karatu kawai haka muke kuma na koyar da karatu makarantu daban-daban sama da shekara talatin abinda aka bani shi nake hanzu ba ni jin zahi ba ni jin haushi an taba ba tare ba na yi makarantar da duk sati jin dala saba'in ne ake biya na kudin laraba kudi na ne wannan na sati in an tara na yare dala saba'in ake bani an yi gudu in samu dala ɗari ko ban bari ba kuma kasa nake ta yi an dawo kasa ban taba yin zahi ban gani yake ina yada addinin musulunci ina koyarwa wata abin da ake bani ko jikka da hamsin wata kudin wata na ne salar dina ne na wata ko jikka da hamsin ko ɗari uku ya yawa jikka biyu amma ban taba damuwa ba wallahi ban taba jin zahi ba kaga dai wannan kudin duk da yake wancan lokaci abubuwa suna arha wannan kudin satin da yini guda za ka canye su wallahi sai yin taiba yi kai ba in na taso kuma ba na da abincin rana kuma da rana da marice in koma in taba jin zahi ba na yi shekaru ina yi tsakiyar rana aka ce ana nema na mufi da zo in koya Allah.
ta gani Allah ya saka ban taba tunani ba kuma ina gama ban kai matsaya ce ina- na je mufida ina koyawa sai gani mufida wallahi sa- kudi na da aka fara biya na jika talatin na wata kaga daga ɗari uku da hamsin zuwa jika biyu na koma nawa wallahi kudin nan sai da suka yi kwana goma ban taba su ba saboda tunani na kuskure da aka yi aka bani su wallahi ban taba su ba suna aje kullum inda sun sanya ta tunani a ce malam kudin nan naka zira aka ma aka shiru sai kai sai da ma wani wata wallahi ya mutu talatin da nan ashe sai da wani wata ya mutu aka karo mani ko ta abin nan dai ba kuskure aka yi ba sannan na fara rumbutsa kayana kuma sai Allah ya taimake ni maimakin ma yi ta shagali sai na ce bari in ya su su tunda dai ni da ma ban saba kama kuɗi ba bari in aje su dama ina fatan na yi na in samu kasan masar in yi karatu ban samu ba sai ga sudan kawai na ya su su kuɗi na na kaiwa jika ɗari da wani abu na kama hanya na ta ya taso kasa na ta yi wata na uku ba su hanya bai isa sudan ba to kaga kowa dai ba kowa da irin ɗabi'a shi ba ni cewa kowa ya irin tawa kenan malam da ya kori almajirai ba laifi bane ba ya wannan hakurin da na yi ni kenan Allah ya sa mu dace na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah.
salama Malam wannan yace yana neman ƙarin bayani game da tsarki na bawali kuma ya halitta mutum ya kal- ya kalli koko ya halitta ya halitta mutum ya kalla ya kalla in yana da hara wai kalla gaban nashi ba in yana in yana da hara me mi zai hana ba jikin shi wani Eh, tsarki da bayani da yake so a ƙara mai fuskan tsarki na bawali
sai wani bayani da za a yi ba ta da wata ma'ana amma
Eh, assalamu alaikum sai tambaya shi malam liman liman yayi kabli ni kuma akwai cikon sallah a kaina idan nayi tare da liman sujadar kabli to malam idan nayi tare da liman ya dauke mini koko
ya ce liman ne kabli ta kama shi to kuma shi ya zo ya iske an yi wani abu cikin sallah mana yana tambaya kenan shi ma ya kablin ko ba ya kabli ana yin ta ne ga- gabana a sallah masalla kenan dole ka yi ta saboda kana bin liman abin da liman yi shi za ka yi ko ba haka ba amma da liman ya yi sallama ya sallame ka in ba hadice sai ka tashi ka yi sallah amma sun da kabli ce kaga taka bata kare ba dole ka yi na'am
yace cikin sabon shekara za a yi mishi wakilci shi na barin addu'a
wakilcin to bai bayyana ba ya ce da wakilci yadda fa aure ne to akwai wanda yake bara addu'a yace ko cikin sabon shekara za a mai wakilci ba mu san ko da mine ne
Kawai shi mana fara addu'a ka ɗan shi da zai sa.
to shi ma wani yana bara addu'a ga dan shi da za a yi jarabawa Allah ya sa a samu Allah ya bada sa'a shi ma wani bashi ya mai yawa Allah ya bashi abin biya Allah ya sauƙaƙa mana rayuwarmu akwai ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo mana shayi nan Allah ya ma mahaifiyar shi rasuwa shekaran jiya babayi Ah, yana bara addu'a Allah ya ji kanta ya mata gafara akwai ma ɗaya daga cikin waɗanda yana zuwa karatu nan shi ma Allah ya mai rasuwa shi da kanshi ɗalibi ne na jami'a agar sai ke karatu jiya Allah ya mai cikawa da sahi shi ma Allah ya mashi gafara Allah ya himshi kuma akwai wani wanda shi ma jiya mahaifin shi ya rasu bayan sallah azhar yau da sahi aka yi jana'iza shi ma yana zuwa karatu nan duka Allah ya masa gafara duk mamatan musulmi gaba da Allah ka ji kansu Allah ka masa gafara Allah ka sa sun huta marasa lahiya Allah ka ba su lahiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka kara masu lafiya ka sa mu rayuwar su albarka Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci akwai ma wannan mai karanta tambayoyi a wanda yake zanna wannan shi ma cikin makusantar shi wani Allah ya macikawa can garin ya mai ya mata ya tun shekaran jiya kuma muna addu'a Allah ya ji kansu Allah ya masa gafara Allah ya sa kwanciya hutawa Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka hada kan musulmi ka raba mu da rabo kai da rikici ya Allah Allah ka sa mu rungumi junan mu mu so junan mu ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ƴan kasuwan mu Allah ka sa mu rayuwar su albarka Allah ka mu sauke rayuwa Allah ka mu saukin kasuwancin su ya Allah Allah ka sauƙaƙa mu talakawa ya Allah malamai da almajirai Allah ka taimake su ma'aikata Allah ka taimaka musu walalan da suke gamuwa da su Allah ka kawo musu karshen su jami'an tsaron mu da suke faga fagagen daga ya Allah ka taimake su Allah ka kama musu ya Allah Allah ka kawo karshen ta'addancin da ke faruwa a cikin kasashen mu ya Allah Allah ka shirya masu yin su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tausayin talakawa da adalci ga talakawa da son talakawa da kuma yin aiki domin talakawa ya Allah Allah ka kara musu kishin kasa ya Allah Allah ka kara musu tsoronka ya Allah Allah ka sa da abin da za su yi ba dan su cuta ba talaka za su yi shi ba ya Allah Allah ka sa da abin da za su yi su yi tunanin amfanin talakawa ya Allah duk abin da za su yi zan su cuta ba ya Allah kada ka bar su ya Allah duk abin da za su yi dan ya amfani ma Allah ka bar su yi shi ya Allah Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka ba su mashawarta na gari ya Allah mutanen kirki masu tsoron ka ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka bar sauki cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka shahi mana wayen mu biya mana dukkanin bukatun mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من الخير كل اجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كل اجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين